إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعض عباد الله يقول الباري سبحانه في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنزيكهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون والمتدبر في كتاب الله يجد أن بقاء الأمم وهلاكها وقوة الأمم وضعفها يرجع إلى عدة عوامل فأما هلاك فأما هلاك الأمم بمعنى الفناء التام لأفرادها إلا المؤمنين فيحدث باشتراك عدة أسباب مجتمعة الأولى منهما الشرك بالله والإعراض عن الحق والسكرية من الرسول عليه الصلاة والسلام أو سنته والكبر والظلم والطغيان كما حدث لقوم نوح عليه السلام وقوم نوح من قبل إنهم كانوا ما أظلم وأطغى ويحدث بسبب الشرك وإنكار دعوة الرسل رغم أم المعجزات الواضحة والاستكبار في الأرض بغير الحق والترف والفساد في الأرض كما حدث لقوم عاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين دقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد عباد الله ويحدث بسبب الشرك الشرك بالله وتكذيب الرسل والصد عن سبيل الله وتتفيف المكيال والميزان وأخذ أشر أموال الناس بغير حق والفساد في الأرض كما كما حدث لقوم مدين وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الخيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبسلوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين كل هذه الأمم وغيرها أحبتي في الله أهلكها الله تعالى هلاكا تاما بعد إرسال الرسل وتعيدهم بالمعجزات الواضحة فما بقي منها إلى المؤمنين وأنه أهلك آدن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل عباد الله إن هذه الأمة حفظها الله تعالى من الهلاك بمعنى الفناء التام قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ولكنها يمكن أن تعيش الضعف والتفكك والفقر والتسلط العداء والهروف فما أسباب ذلك إن الأسباب كثير منها تفرق صف المسلمين وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فالتنازع بنص القرآن لا يعود إلى الفشل وذهاب الريح وأن أكثر من من أحل التنازع هو تحوله إلى الف... إلى القتال بين أبناء المسلمين حينئذ يفرح الأعداء بذلك لأنه يضعف قوة الأمة عباد الله إن أوجب الواجبات اليوم هو العمل على إدفاع الحرائق الحرائق التي تحصد أرواح المسلمين وتدمر بلادهم وتشتت جمعهم بأيديهم وليس بأيدي أعدائهم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إن لم يكونوا يدا واحدة ويعاون بعضهم بعضا وإن النتيجة أو فإن النتيجة ستكون حلول الفتنة بينهم وإشار وانتشار الفساد في الأرض ومن أسباب التي تعود إلى ضعف المسلمين أيضا الحرص على الدنيا بأي وسيلة ومن ذلك جمع المال بأي وسيلة حرام كانت أو حلال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna neman tanyonsa da kuma agajinsa wanda Allah ya shirya shi ne shiryayi Allah ka samu cikin shiryayyun bayinka hakanan wanda ya bata ba za a samu mai shiryar da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala a sammai da ƙasai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne da ya zuwa duniya da alkhairin da babu kamarsa wanda ya bi shi ya tsira wanda ya saba masa kuma ya halaka ya ƴan uwana masu albarka babu zance mafi gaskiya duk duniya kamar alkur'ani mai girma babu shari fiye da abin da aka kagaye cikin addini ke amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomarsa zuwa ga gidan wuta Allah ta'ala ya tsare bayan nan ya uwa yau muna yinin 20 daidai ga watan biyar na musulunci watan jimada da lula yau hijira na da shekara 1446 daidai da 22 ga watan 11 na miladiya 2024 hutubarmu a yau wannan yini mai albarka a wannan masallaci namu masjid umina hawa'u bayan makarantar 'yan mata na doma a nan unguwar bago a fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da barkewar barna da fasadi a bayan ƙasa da kuma abubuwan da suke jawo haka ɗin da kuma irin natija ko sakamako da zai biyo bayan haka ga al'ummar musulmai wanda suka aikata da wanda ma ba su aikata ba ‘yan uwana masu albarka Allah ta'ala yana faɗa cikin littafinsa mai girma iya cewa zaharar fasado fil barri wal baha barna ta bayyana barna ta ɓarke ta kwararo a cikin a kogi da kuma kan tudu sanadiyar abubuwan da mutane suke aikatawa da hannunsu barna ta yaɗu ta fantsama ko'ina sai Allah ya ce hakan zai jawo mutane su ɗanɗani irin sakamakon wani ɓangare daga cikin abubuwan da suke aikatawa memuni ko da sa tuba su dawo zuwa ga Allah wanda yake bibiyar alkur'ani ya yan uwa yake bibiyar sa wajen karantawa da tadabburi da zama wajen malamai da jin fassararsa daga bakunan malamai to zai ji kuma zai fahimci cewa babu shakka zaka samu a al'umma tabbatuwarta a bayan ƙasa ko halakarta ƙarfinta ko rauninta iya komawa zuwa ga wa'ansu abubuwa masu yawa daga cikin waɗannan abubuwa ko kuma halakar halakar al'umma ta gaba ɗaya bi ma'anar fana a nemi kowa da kowa a rasa kamar yadda Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu ya kala halakar da mutanen annabi annabi Hudu annabi Lutu annabi Salih annabi Shu'aib ya halakar da Fir'auna da mutanensa irin wani da ce halakut tam Allah ya halakar da su gaba ɗaya irin waɗannan halakar da take samun wa'azu daga cikin mutane wanda ba wanda zai tsira sai masu imani to wannan kai tsaye iya afkuwa ne sanadiyar yi wa Allah tarayya shirka da haɗa Allah da wani da kuma bujirewa saƙon da Allah ya turo manzanni da shi a bijire a ƙi aiki da shi ko ƙaryata manzannin ko ƙaryata saƙon da manzannin suka zo da shi ko izgili ga manzannin ko sunnar manzannin ko girman kai ko zalunci ko ɗagawa wuce gona da iri to waɗannan abubuwa ɗaya daga cikinsu iya sabbaba Allah ya ruguza al'umma gaba ɗaya halaka su gaba ɗaya irin wannan ya uwa shine babu daɗi babu ragi ya faru ga mutanen annabi nuhu alaihi salam Qur'ani yana ba mu labari game da su yake cewa wa qauma nuhin min qabl yake bawa manzon Allah labari sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗa masa yadda Allah ya halakar da al'ummatai da yawa baya baya sai ce ga mutanen annabi nuhu alaihi salam su ma kafin zuwan ka sun zo innahum kanu ma azlam Allah ya ce waɗannan mutane sun kasance nan ba ɗaya wajen zalunci masu mummunan zalunci ne zaluncinsu ya kai zalunci wa atga kuma suna wuce gona da iri wannan shine laifi guda biyu da Allah ya ambata game da abin da mutanen annabi Nuhu suke aikatawa anan azlam wa atga mafiya zalunci ne ko mafiya dagawa ne wannan sai ya sabbaba musu halaka Allah ya dammara su ya halaka su gaba daya hakan tana faruwa ya ƴan uwa a ƙarar da al'umma a rasa su gaba daya shirka inkari da'awa da manzanni suka zo da ita a kiyarda da sakon da manzanni suka zo da shi duk da suna zuwa da mu'ujizat abubuwan da zai nuna cewa sakon daga Allah yake da girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba da, nuna alfahari da jin daɗin dukiya da ɓarna da ita da fasadi a bayan ƙasa to waɗannan su ma suna jawo Allah ya dammara mutane a alakarsu irin wannan ya faru ga mutanen annabi Huda alaihi salam adawa sai Allah ta'ala ke cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shin ba gani ba yadda ubangijinka ya aikata da adawa wannan malamai suna ce akwai ta'ajjub a ciki akwai abin mamaki Allah ya ce bai halicci wa'ansu mutane ba da ƙarfinsu za ka kwatanta shi da adawa ƙarfin ba'adi ya kai ya je jeji ya murkino murkine nan dutse ya ɗauko shi a ka ya zo inda yake so inda ya masa ya ajiye dutsen ya rara ke dutsen ya yi gidan shiga sa ciki ya yi ɗakunansa ya yi boskota nasa ya yi garejin motansa ya yi wajen wasan yaransa a dutse sannan kuma idan ransa ya ɓace ko gumbe masa ba sai ya kinkimi kayansa ya koma gudun ya kafa kayansa wannan shine irin ƙarfin da Allah ya biya wa dawa da adawa to su ɗin ma Allah ya ce ban kyale su ba su sha ba ba su kubuta ba ƙarfinsu bai sa na bar su ba domin sun saba min sun ƙi bin saƙon da na turo manzanni da shi shi ne alamtara kaifa fa'alar rabuka bi'ad Allah ya ce iram zatil imad iram sun masa fassara biyu wa'an suka ce ismu lil qarya sunan gari ne inda suke zaune wa'an su kuma suka ce a'a sunan kakansu ne na can baya iram bin sa bin nuhu alaihi salam wa'ansu malaman haka suka ce kakansu airam shine kasan kakan samudawa da adawa ma'abucin girman jiki ma'abucin ƙarfi da girma to ana jingina adawa da samudawa zuwa gare shi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah ce ban taba halittar kwatankwacin su a cikin garuruwa ba ba ba'adi ko ba samude da Allah ya maimaita halittarsa a al'ummar da suka zo bayan su babu shi domin irin halittar da Allah yi kuma ya su bari izina a bayan ƙasa Allah ya dinga buga mana misali da su Allah ya ce ga samudawa mutanen annabi salihu alaihi salam wa samudan ladina jabu sakhara bil wad da suke zuwa jeji su dauko dutse su rarake su abin da suke so na gida da shi a ciki ana fahimta wa samudan ladina jabu sakhara bil wad Allah ya ce wa fir'auna zil autad ga fir'auna ma'abocin turaku da zai sassaƙe dibino ko kututturan dabino a mai tsini a dinga soke wanda suka yi imani da annabi musa alaihi salam ko a dinga ɗaure mutane ana gana musu azaba to yau iya ina a bayan ƙasa da ba'adan da basamudan da fir'aunan da su abu jahil da su a ƙaruna irin su hamana irin su na maruzun ba dan alƙur'ani ba labarinsu ba ba za ka ji ba ba za ma ka san an yi su a bayan ƙasa ba ba dan sani da alƙur'ani ba to Allah ya ce duk waɗannan taron gayyar tsiyar ba wanda ya saura a bayan ƙasa duk na hallaka su duk abin da kake takama da shi a yau baka isa ka waiga ka kwatanta irin waɗancan ba in ƙarfi ne sun riga sun dama ka sun shanye sun tafi in dukiya ne har yanzu ba a yi singil fasin da yake da dukiya irin ta ƙaruna a bayan ƙasa ba a yi ba har yanzu in mulki ne da sakata da walawa da yin abin da aka dama ba a tsoro ba wanda ya kai fir'auna amma yau babu shi Allah ta'ala ya tafiyar da shi wa fir'auna zil autad allazina dagaw fil bilad wanda suka yi dagawa a bayan ƙasa a cikin garuruwa tun da kan adawa samudawa fir'aun dagaw fil bilad fa aksaru fi hal fasad sun yawaita barna zub da jini kashe-kashe cin dukiyar mutane babu haƙi zinace-zinace luwazi fa aksaru fi alfasad fasabba alaihim rabbuka sauda azab sai ubangijin kai musu ruwa dalmar balbalin bala'i Allah ya saukar musu da shi ba su tsira ba Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad da kai da ni da al'ummar da suka zo bayan waɗannan al'ummatai to ga wa'azin da Allah zai mana inna rabbaka labil mirsad ubangijinka iya madakata ubangijin da ya halakar da waɗancan din ya dammara su qur'ani yake baka labari to iya nan iya jiran ka iya jiran la ta'khuzuhu sinatun wala naw bai gengedi balanta na bacci bai mutuwa bai bai karewa karfinsa baya ba da tenuwa mulkinsa iya nan iya jiran ka iya jiran duk abin da za ka yi ka taka a sannu ubangijin da ya ga bayan waɗannan to mu ne min babi aula akan ubangiji yayi abin da ya ga dama da mu a lokacin da ya so amma abin da zai ba ku mamaki yan uwa waɗannan al'ummatai da qur'ani ke ba mu labarin su ɗaya bayan ɗaya yadda suka saba wa Allah suka yi sako suka yi abin da suka ga dama to wa'ansu kuna ji qur'ani sai ya zayyano laifi ɗaya wa'ansu laifi biyu wa'ansu laifi uku wa'ansu kaza wa'ansu kaza amma mu yau wannan al'umar idan ka ɗauko tun daga annabi Nuhu farkon manzo, kai tun daga annabi Adam farkon annabi, har zuwa annabi Isa alaihi salam ƙarshen manzo daga hishe manzo musallam alaihi salama, to duk laifin da wannan al'ummatan suka yi gaba ɗaya wannan al'ummar ta haɗa tana yi gaba ɗayansa. Har ma ta ƙirƙiro wani wanda waɗancan ba su san shi ba. An ce a tarihi duk kafircin Fir'auna bai ci naman ɗan Adam ba. duk ƙarfin samudawa duk ƙarfin adawa ba su ci naman ɗan adam ɗan uwansu ba amma a yau a al'ummar annabi muhammadu musulman ba kafiran ba akwai masu cin naman mutane a kashe mutum a sha jininsa don saboda duniya akwai gunda za ka je sassan jikin ɗan adam pad pad nasa ana sayarwa wani ya sai kan wani kunnan wani gemun wani al'aurar iyayen da matsafinsa ya ba shi dama ya nemo haka zai je ba da kuɗi a bashi haka ake rayuwa a wannan ƙasa to daga idan mun ga musiba da bala'i wallahi sai mu yi wa Allah godiya da abin ya tsaya a haka amma irin abin da Allah zai yi ba dan annabi Muhammadu ba wallahi tallahi da yanzu zai yi labarin ba wannan tunda waɗancan gale bubukan da suka yi wa'ansu tauye mizanin awu suke yi su cuci mutane wajen awu da aunarwa wa'ansu zalunci wa'ansu kaza wa'ansu kaza amma yanzu yau me ba a yi me ba a yi a wannan ƙasar babu shi sai ma ka ji labarin sabon abu fil wallahi wanda qur'ani bai baka labarin sa a yau din kuma ana aikata shi lalle Allah da hakuri yake kuma lalle min shiga alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace Allah ina roƙonka kada zunubin wannan al'ummar ya saka halakar da su halakarwa lokaci daya sai Allah ya ce na karba ya zuwa ba zan halakar da su ba shine ma'anar inna rabbaka labil mirsad kowa ya taka a sannu ubangijinsa iya jiransa mai gallaza wa al'umma don Allah ya baka mulki ubangiji iya madakata iya jiraka mai gallaza wa al'umma don ubangiji ya baka dukiya ubangiji iya nan iya jiranka za ka je ka same shi mai gallaza wa al'umma don Allah ya baka uniform ka sa ka zama jami'in tsaro kake cutar mutane ubangijinka iya jiranka iya madakata wanda zai tsari garmalinta ya ci mutuncin mutane ya kafirta wanda ya ga dama ya kai wanda ya ga dama wuta ubangiji iya jiranka iya jiranka iya madakata wanda za a ɗau hayarsa a ɗau kwangilarsa a ba shi kuɗi ya ci mutuncin wa'ansu ya kafirta wa'ansu Allah ya ce iya madakata iya jiranka ko baka isa ka kauce masa ba yanda ka zo duniya ba shiri haka za ka je lahira ba shiri kuma iya nan iya jiranka ina inna rabbaka labil mirsad ya ƴan uwa masu albarka daga cikin abubuwan da yake sa a waye gari a gaba al'umma ko ɗaya a bayan ƙasa Allah ya damara su daga cikin dalilan akwai ƙaryata manzanni abin da manzo ya zo da shi a ce ba a yadda ba ƙarya ne akwai toshe hanyar bin Allah iya cikin abin da Allah yake fishi da al'umma ya halaka su akwai tatsafif filmikiyar wal mizan akwai tauye mudin au awo da aunarwa yanzu muna cikin kaka ne lokacin awo da aunarwa da harkar buhu to tauye wannan da da ha'inci wajen awo da aunarwa shi ma iya sa Allah ya halakar da mutane gaba ɗaya a rasa su da cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba ta kowace fiska sata almundahana babakere cutar mutum a kasuwanci a caka masa a buga masa a bugi hancinsa a mai wayo duk iya ciki duk wata hanya da za ka ci dukiyar mutum da wayo ko da ƙarfi ba ta hanyar shari'a ba to iya cikin akazu amwalin nasu bil batil ko bi gairi haqqin iya cikin dalilin da Allah ke halakar da mutane akan wannan akwai wal fasad fil ard barna a bayan ƙasa shaye-shayen kayan maye zinace-zinace fada zub da jini kaza da kaza a alfahari da dukiya waye-waye duk iya cikin fasad wannan shi ma iya cikin dalilin da Allah ta'ala zai halakar da mutane wannan kuma ya faru akan mutanen annabi shu'aibu alaihi salam Allah ta'ala yake cewa wa ila madayna akhahum shu'aiba hakika mun aika wa mutanen annabi shu'aib wanda suke zaune a madayan wa sun ce sunan gari ne wa sun ce sunan rijiya ne to ban aika musu dan uwansu annabi shu'aib alaihi salam da ya je ce da su ya kaumi ya ku mutane na ku duba usulubi ku duba mana wajen kiran mutane yadda annabi da kafiran da 'yan banzan da fasakan zai jawo su ya jingina su a jikinsa wannan kuma shine salon da'awa karka kori kowa karka zagi kowa karka kafirta kowa ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na haka yake jan su a jiki domin su nuna ba kyamarsu yake ba ba jin daɗin zunubin da suke yake yi ba yake jawo su a jikinsa ya ƙaumi ya ku mutane na in ji annabi sha'ibu alaihi salam ya ce ai ibudullah ku bauta wa Allah shi kadai malakun min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta idan ba Allah ba kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujjoji mabayyana sun zo daga Allah ubangijinku saboda haka fa auful kayla wal mizan ku cika kayan au da skeli in za ku auna ku cika in za ku aunar ku cika wala tabkasu nasa ashya'ahu kada ku yi wa mutane baksu ku danne musu haƙƙinsu wajen awu ɗan ƙauye ne bai iya lissafi ba a ɗora a mizani ko a awa a skeli bai san lamba ba ka cuce shi to Allah iya ganin ka bai san lissafi ba bai san kaza ba kai masa kaza dan kai kai ilimi kai ilimin boko dan birni ne zaka cuce shi dan bai sani ba to tun lokacin annabi shaibu Allah yake jan kunnan mutane kar ku yi wannan wala tabkasu nasa ashya'ahu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku kawo barna a bayan kasa bayan kasa ta gare da tauhidi da sunna kar kudi ya zagayato mawaka maroka mutanen banza a shararai kar kai wannan bayan sunna ta kafu a bayan kasa bayan wa'azi ake ji bayan da'awa ake ji bayan kaza ake ji na alkhairi kar ka zo da sabon abu na fitina ga anguwar mutane kar ka bude gidan kallon kwallon kafa karka bude gidan fina-finai karka gina gida ka bawa yan banza karuwai mashaya karka yi wannan duk dukiyar da Allah ya baka Allah iya jan kuna karka yi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Allah ce zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan ku dau wannan wa'azin ku yi aiki da shi shi ne mafi alkhairi gare ku inji Allah matkar kuna da imani bayan Allah masu albarka mu sani cewa waɗannan al'ummatai da Qur'ani ya ba mu labarin su Allah ya halakar da su halaka ta gaba daya bayan ya turo musu manzanni kuma manzannin Allah ya karfafe su da mu'ujiza amma hakan bai amfana da su ba domin ba su yi imani da wannan annabawa ba haka nan ba abin da suka ragu a cikin wannan mutane sai masu imani musani ya ƴan uwa Allah ya halakar da adawa mutanen annabi Hud alaihi salam adawan farko wa annahu ahlaka adalil ula sannan halakar da samudawa mutanen annabi Salihu alaihi salam Allah ya ce fa ma abqa ba wanda ya wanzu ba wanda ya saura bayan Allah masu albarka mu sani cewa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya tsare ta ya bata kariya wajen halaka ta karewa gaba daya inda aka halakar da wancan Allah ya ce ba ko dan aika bai bari ba ya ce fa hal tara lahum min baqiya kaza ga ya duniya akwai wanda ya ragu daga cikin samuda ko adawa wanda ban halaka shi ba babu Allah ba amsa shi ne babu dukkan halaka su ya Allah to irin wannan halakawar Allah ba zai wa wannan al'umma domin alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihi Allah ba zai musu azaba ta istisali ba a cicciɓo su tun daga ƙasan su a halakar da su duka in dai kana cikin su ya rasulullah Allah ce ba zan musu wannan azaba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara wannan annabi daraja Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus Allah ya ƙara masa daraja da kima Allah ya ba mu ƙoƙarin bin sunnarsa sannan Allah ya ce wa ma kana Allahu yu'azzibahum wa hum yastaghfirun in dai kuna cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to Allah ba zai muku azaba ba malamai sun fidda ilimi a karkashin wannan dewa duk ukubar da kake ciki a duniya talauci ne jinya ce fitina ce rashin kaza ne ba kaza ne ka dimanci istighfari Allah zai baka mafita a wannan doron gidan duniya ba abin da zaka sashi gaba da istighfari Allah bai gama ma shi ba tunda Allah ya ce hatta azaba mai saukowa daga sama ta same mu Allah ya ce zai kare ta ba za ta zo ba matukar muna istighfari balantana azabar duniya balantana talauci balantana wani kaza da kaza da kaza wanda bai kai wancan ba to saboda haka mu rike istighfari muna yi dare da rana akwai amana daga Allah ba zai mana azaba ba sannan kuma ba zai halakar da mu gaba ɗaya ba mu sani ya uwa masu albarka sai dai abin da zai ragu ga wannan al'umma za ta iya rayuwa cikin kunci hakika ba za a wayi gari a ce an mana ruwan azaba duka mun mutuwa Allah ya yi alkawari kuma Allah baya saba alkawari amma za mu iya rayuwa cikin talauci za mu iya rayuwa cikin kunci irin halin da ake ciki a yau za mu iya rayuwa a cikin irin fatattaka da abokan gaba za su yi mana za mu iya rayuwa ƙarƙashin mulkin maƙiyanmu abokan gabarmu za mu iya rayuwa a cikin yaƙi da kashe-kashen juna duk wannan sakamakon zunubi ne ke haifar da wannan in mun tsallake waccan azaba ta gaba ɗaya to irin wannan abubuwan ba za mu tsallake shi ba har sai in mun tuba mun daina saba wa Allah ya bayin Allah masu albarka irin waɗannan abubuwa da suke faruwa yau da gobe me sababin su sababin suna da yawa daga ciki akwai raba sahun musulmai raba kawunan musulmai ta kowace hanya to iya kawo Allah ya ɗauke zaman lafiyarsa a cikin mutane wane ya zagi wane wane ya kafirta wane wane shi dan kungiyarsa ne kawai mutum in baka kungiyarsa kai ba musulmi bane wane kaza wane kaza a cikin musulunci wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ce ku yi riko da addinin Allah ko Qur'ani gaba ɗayan ku kada ku rarraba kada wane yi nan wane yi nan kada wane kafirta wannan kada wane mushirkantar da wannan ku rike mai kuskure a masa wa'azi ya daina wanda baya daidai a ganar da shi ya tuba wannan shine irin sakon da Allah yake so mu haukansa lalle ilalla in al'ummar musulmai suka rarrabu suka daddatsu to babu su ba zaman lafiya babu su babu kwanciyar hankali Allah ya ce wa ati'u Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzansa da'a wala tanaza'u kada kuna jayayya da juna kuna jayayya kar ku yi wannan Allah ce in kuna jayayya a junanku fatafshalu za ku daidaice za ku zamto ga ku taron tsuntsiya ba taron tsuntsiya ba shara wata zahabari hukum sannan karfin ku ya guje kuwatukum kenan a nemi karfin ku a rasa Allah yake cewa a wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ku yi hakuri Allah ta'ala yana tare da masu hakuri mu sani ya ƴan uwa in jayayya ta yawa da nassin alqur'ani babu abin da take dawa da shi sai fashal daidaita da rashin karfi da rashin dunkulewa wa zihab ar-rih da kuma tafiyar ƙarfi wanda za a waye gari game da yawa amma yawan mu bai amfana mana komai irin rayuwar da muke kwatan kujin sa a wannan ƙasa mu ne kusan 80% yadda masu ƙididdiga suke faɗa amma yau ba mu isa ne magana da murya ɗaya ba wa'ansu wanda sun yadda su ne minority sun yadda sun amince amma suna da ikon su juya ƙasar suna da ikon su kawo motion ya juya ƙasar yadda suke so amma mu ba mu isa mu yi ba don ba mu da magana da murya ɗaya za ku gaskata ni shekarun baya ai akwai wata guguwa da ta so ta end of sars wa'ansu ne 'yan tsiraru a ƙasar nan suka ce ba sa son wannan rundunar ta 'yan sanda ai ba kumanta ba su kaɗai ne a jihar suka ce ba sa so suke duk abin da suka yi da gwamnatin tarayya ta ce ta soke wannan rundunar aka faranta musu rai aka bi ra'ayinsu amma al'ummar arewacin ƙasar nan ba ruwansu da wannan kuma an yadda mu ne kaso mafi yawa amma ba wanda ya ce mu muna so ba mu yadda ba a dawo mana da kayanmu ba mu da magana da magana daya ba mu iya ba kaga dole mu dinga ganin takeici da bakin ciki a wannan kasar lokacin zaben da ya gabata 2022 in ba ku manta ba lokacin da gwamnatin da take ka a yau ta ayyana cewa da shugaban ƙasarta da mataimakinsa duk musulmai ne akwai wani wanda ya rike mukami har sakataren gwamnatin tarayya a ƙasar nan ya rike ɗan adamawa ne a bbc aka yi hira da shi da kunne na naji hirar ba ni kadai ba ya ce ya bi ɗan takarar shugaban ƙasar a lokacin ya bi shi har ingila ya bi shi kafin ai zaɓe ya ce su al'ummar kiristocin najeriya duka ba su yadda da abin da jam'iyyarsa ta yi ba ta tsaye da musulmi shugaban ƙasa musulmi mataimakinsa ba su yadda ba ya ce a canja shugaban kasar yanzu ya ce ai an riga an zartar da hukunci jam'iyya ta tsayar bayan da zansu sai ya ce to ya ji ya sake ji iya magana da muryar kiristocin Najeriya duka ba za ku zaɓe shi ba wallahi tallahi haka aka yi kuma ba wanda ya masa musu a kiristocin akwai ɗan APC akwai ɗan PDP akwai ɗan MPP akwai ɗan wacece wacece duk akwai amma ba wanda ya fito ya ce ni ban yadda ba he na bi jam'iyyata yanzu akwai malamin da ya isa wannan musulmi a kyakya da shi akwai wanda ya isa ya ci musulunci a kyakya da shi kun ga wannan zai nuna mana ga mu da yawan amma ba mu san amfani yau ba shi kadai yayi magana amma wallahi har yau ba wanda ya fito ya ce bai yadda ba kuma kun san ba jam'iyyar su ɗaya ba suna da bambancin jam'iyya kamar yadda muke da ita amma domin yayi magana da addinin su da ra'ayinsu a matsayinsa na mai faɗa ciki a cikin addinin amma wallahi ba wanda ya musa masa irin wannan haɗin kan ake so mu samu irin wannan magana da murya ɗayan ake so mu samu yasa Allah ta'ala yake cewa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai Allah yake faɗa mana Qur'ani shashan su iya son shashi suna goyewa junan su baya ku musulmai idan ba ku haka idan ba ku yi haka ba barna za ta barke a bayan ƙasa da fitina da yawa sadaqallahu alazim gashi abubuwa suna faruwa bayan Allah mu sani cewa daga cikin abin da ya fi zama wajibi dukkan wanda zai iya ya iya da mu da manyanmu da malamanmu mu yi ƙoƙarin kashe wutar fitinar da take tafiya da rayuwar musulmi wannan shine babban aikin da ya kamata a bar komai a dawo kansa duk abin da yake haddasa sabbaba tafiyar rayukan musulmai to kowane mai dama ya yi aiki da damarsa wajen dakile wannan musiba da durguje garuruwan musulmai ɗazun nan jiya ina jin labari da safe cewa wani gari a nan katsina funto local government an ji an kashe mutane adadi kaza an kona kaza an rushe kaza duk wannan ba za ka ji a kudancin ƙasar nan ba duk wannan musifar sai a arewacin ƙasar nan jihohinmu na musulmai 99% sai garuruwan musulmai yake wannan kuma da sunan musulunci ina hankalinmu yake ne me ya kamata mu sa a gaba in ba daƙile wannan musifar ba amma harkar siyasa da neman kuɗi da siyan amfanin gona a ɓoye don ya yi tsada shi ne a gabanku kawai mai magana ba zai yi magana ba kan wannan sai taron shan shayi a tashi kawai ba abin da za a yi ba za ka taɓa jin a kudu an ji an ce an baza gari an kore shi ba an harbe mutane ba za ka ji ba sai a wannan sai a arewacin ƙasar nan garuruwan musulmai masu sallah ƴan uwan masu azumi masu la ilaha illallah a je a same ka ba ka ji ba gari ba wani gari sun noma an ce ba za su je su ebe amfanin su bai sun biya miliyan uku miliyan biyar ƙauye ne kuma ana ji da gwamnati a ƙasar da gwamnati a jihohin sai lokacin zaɓe za ku kuna da mulki kuna da iko tsakani ga Allah haka za a rayu in ba za su yi ba muna da masu hikima muna da masu basira muna da malamai muna da ɗaliban ilimi mu dawo a yi dibara irin ta garuruwanmu ne musulmi ne yan uwanmu mu tashi mu iya abin da zamu iya yi amma kar mu yadda mu zuba abin nan ido idan kana jin labarin musifar a wani gun ba fata ake ba wani gun kai za a baka labari fitina ta zuwa sane tunda su ɗan ƴan uwanmu ne ba wani abu suka yi ba fiye da mu to wannan ita ya kamata mu kai duk wani mai kokari yayi kokari wajen dakile wannan fitina da musiba da take tafiya da rayukan musulmai ta sabbaba rushewarsu da kuma hannuwanmu ba da hannun abokan gabar ba ka ji ana maganar musulunci ana maganar la ilaha illallah kuma ana kashe musulmi ana magana sallah ana magana kaza da sunan musulunci kuma ana harbe mu ana sa mana bom ana kone mana dukiya da sunan musulunci ka san wannan ƙarya ne an shigo rigar musulunci ne ana so a cuce mu kawai ko kuma ana cutar mu ma saboda ka a tashi a dagi masu addu'a su yi masu mukami su yi amfani da mukamin su masu hikima su yi amfani da hikimar su mu da baci Allah gaba daya akan neman sauki akan wannan fitina bayan Allah mu sani cewa abin da yake jawo abubuwa irin wannan makamantansu akwai son duniya a gunwa amsu daga cikin musulmai ta kowace hanya a so duniya ta makahuwa hanya a tara kuɗi a samu mukami ta kowane irin layi ta wani iya jawo rauni iya jawo mu kaskanta iya jawo mu rasa ma ina muka dosa halin da al'umma suke ciki a yau in dai akan kuɗi ne to ɗan arewacin ƙasa nan ba abin da ba zai ma ba ba abin da ba zai ma ba akwai wani ɗan kasuwa babba ne a wannan ƙasar yake ba da labari da bakinsa yake cewa yau idan kuke neman biza da kai da mutumin Nijar kuka aika China to sai an riga yi wa ɗan Nijar biza kan aiwa ɗan Najeriya da ya ga haka suna fita kasuwanci da wancan mutumin da yake Nijar sai ke cewa me zai hana kamunin fasfod na ƙasar kuma ni ma bizar mu tana fitowa lokaci da muna tafiya ce wallahi ba zai yi wa ya ce ƙasarmu na kawon ɗan ƙasar na mai fasar lai ba zai ba abokinsa ne kuma tun masu kuɗi ne ka kwatanta wannan ɗan uwanka ne ɗan najeriya ka kwatanta mai zai faru to ba mu san kanmu ba ne ba mu san irin ni'imar da allah ya mana ba ne allah ya baibaye mu da ni'ima amma ba mu san ta ba ba mu gane ta ba ya sa muke rayuwa cikin wahala yau ba abin da kuɗi ba zai siya ma ba sai dai rai da ilimi shine kawai ya fi ƙarfin kuɗi a najeriya duk kudinka ba za ka sai rai ba ba za ka halicci rai ba sannan ba za ka cusawa kanka ko ɗanka ilimi a ƙwaƙwalwarka ba wannan shine kawai gagar kuɗi amma ba abin da kuɗi ba zai ma ba certificate kuɗi iya ba da shi aure kuɗi iya ba da shi matsayi kuɗi iya ba da shi sarauta kuɗi iya ba da ba abin da kuɗi ba zai baka ba rahin cancanta komai zai iya yi yasa muna rayuwa cikin kaskanci muna rayuwa cikin cikin cikin kaito da tashin hankali Allah iya cewa ya kuma su imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil har ku ci dukiyoyin junanku da bara kowa so yake samu kafar da zai ci dan uwansa kowa ya zuba tarko ka shigo ya cuce ka ka shige cuce ka haka muke fa yanda ka san dabbobi ya'yan uwa kowa in yayi kaho yayi tsini sauke dan uwansa haka muke wani in ya je gun wani ya buga masa wani in ya zo gun ka buga masa haka ake tai mu gyara mu gyara mu dawo mu tuba Allah ke cewa wala taqtulu anfusakum kar kuna kashe kawo kanku inna Allah kana bikum rahima Allah ta'ala mai jin kai ne gare ku in kun tuba zai yafe mu Allah ka yafe mana Allah ka samu lafiya mu gama lafiya mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اذل الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من كافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين اللهم ربنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين akwai bayan Allah da suke neman addu'o'i kamar yadda aka saba sun rubutuwa sun aiko to da mu da su duka muna tawassuli da hawa wannan mimbari a wannan yini na juma'a mai albarka Allah ya biya bukatun mu na alkhairi masu neman wani abu agun Allah na alkhairi Allah ya ba su masu neman tsari wani abu agun Allah na tsari Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya Allah ya samu lafiya mu gama lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم